أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu Sunna ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa daga damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na ɗari da wato saba'in kenan cikin falalar Allah da rahamarsa wato muna cikin suratul al'anbiya ne kenan kamar da yan uwa masu biyu musu sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'a al-muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya mas'alar da zamu tashi akan ta ita ce mas'ala ta 698 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy mun sanya daga ruwa wato dukkan komai yake gudana ma annal mala'ikata ahya tare da cewa su mala'iku suna da rayuwa wal jinna su kuma ma annal mala'ikati ahya'un wal jinnu ahya'un ko kuma ma annal mala'ikata ahya'un wal jinna ahya'un mala'iku suna da rai kuma aljannu suna da rai walaysu makhluqina min al ma' ba halicce su da ruwa ba bal minan nuri an halicci mala'iku daga haske kamar da ya tabbata cikin hadisi wa khuliqal mala'ikatu min nur wanna su kuma aljannu an halicce su daga wuta kenan yake nufi domin ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar a cikin suratul rahman yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce gashi ma amalan ya kawo shi wa khalaqal janna min marijin min nar an halicci aljani daga wato bila ta wuta kenan ta ta wuta wa kaza adam shi ma annabi adamu makhluqun min turab an halice shi ne daga wato ƙasa kenan turbaya wa naqatu salih ita ko taguwa ta annabi salih makhluqatun min alhajar an halice ta daga dutse to cewa an halice ta daga dutse yana buƙatar dalili sun ne ba a fitar da ita daga cikin dutse an fitar da ita daga dutse amma kuma shin daga dutsen an ka halice ta wannan yana buƙatar tantancewa na fata an fahimce ni to anan za mu fahimci cewa wa ja'alna nan malin ya fassara shi wa khalaqna to shi ko ja'ala yana ɗaukan ma'anoni daban-daban kadiba cikin mabahis fi ulumil qur'an na manna khalil qattan ja'ala yana ɗaukan ma'ana shar'antawa wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina sannan ja'ala yana iya ɗaukan i'tiqadi ka kudurta abu ka sanya shi wato a cikin rayuwarka ka ɗauke shi shine aqidarka ka an gane ko ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ib wala ma ja'ala Allah nan ma shar'a Allah bai shar'anta ba ina fata an fahimci ni wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha an gane ko ko inda rahmani inatha ai i'taqaduna sun yi i'tiqadin cewa mala'iku ya'ya mata ne na Allah to sannan kuma akwai ja'ala shina din ba'ana bi ma'ana khalaqa nan yana ta'addi ne zuwa ga maf'uli daya alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ai wa khalaqa adh-dhulumati wan-nur sannan kuma ja'ala yana ɗaukar sayyara an mayar da abu ya koma wani abu ya tashi daga wani hali da yake ya koma wani hali Allah subhanahu ta'ala yake cewa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shi ya sanya muku ƙasa ta zaman to tamkar shimfiɗa kinan da ta ana tana dunkule sannan ya shimfiɗa muku ita ina fata an fahimta to dan haka nan shi malam ya dauki ɗaya ne daga cikin ma'anonin sai dauki ma'ana ta khalaqa waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin ay wa khalaqna min al-ma'i kulli shay'in hayyin akan haka ne ya gina mas'alan ina fata an fahimce ni malam yace to kulna zamu ce amsa al-muradu bihi abinda ake nufi da shi al-ba'd sashi ba duka ba kinan nan wa khalaqna ba'da ake nufi wa huwa al-hayawan shine abinda yake ai hawan dabbobi abin da biyu yake na da rayuwa nan ba sai abin ga abin da dan adam alhaywanun ni haywanun ni natiq abu ne mai rayuwa wanda yake na magana kama fi qawlihi ta'ala kama yadda yazo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa utiyat min kulli shay'in an ba balqisu komai suratul naml aya ta 23 to nan da an ka fice an bata komai ba komai aka bata ba domin an Allah ya bata komai ita ma kenan ta zama Allah an gane ko kuma shi ma Sulaiman an ce wato ya ce ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli shay'in an ba mu dukkan komai to amma ba komai an ka bashi tun daga Balqis a lokacin nan bai ma san da akwai tabbi san mulkin ta ba kuma duk duniya ce ba gaba ɗaya aka bashi kenan nan sai ya zamanto amun ne makhsus ko kuma amun ne urida bihil khusus ya zamanto min kulli shay'in an bashi dukkan komai ne ba yana nufin duka ba yayi takhsisin sa ya san ba komai Allah ya bashi ba ko kuma wa utina min kulli shay'in amun ne urida bihi al-khusus dama yana nufin sashi ba duka ba ko ko a amun ne makhsus za a kebance shi domin za a kebance shi ne da ba bashi mulkin balqis ba kina kaga an yi takhsisin shi da nafsi an gane ko to shine abin da ake son a ce sai zaman to sashi ake nufi kuma cikin qur'ani irin wannan yana da yawa wa qaw wa qawlihi ta'ala da kuma abin da yazo irin cikin fadar Allah subhanahu wata'ala waja'ahumul mawju min kulli makanin wato taguwar ruwa ta zo makafirai to ku ce to zo ruwa irin abin da wanda ruwa suke hauhawa in iska yana buga su mai karfi inda Allah yake cewa huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr ko yanshurukum fil barri wal bahr aw taqra'a hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahum al mawju min kulli makan taguwar ruwa ko to zo ruwa yazo musu ta kowane wuri ana nufin a'a ta kowane wuri a cikin wannan teku ba ana nufin ta ko ina ba domin ba cikin kowace teku suke ba balle yazo musu ta kowace fuska malam ya ce kai wani za'iruhu kathira irin wannan yana da yawa an gane ko irin wannan wa utiyat min kulli shay'in wa usman rabi sun ce utiyat min kulli shay'in mimma yahtaju ilayhi al-muluk abinda dukkan masu mulki suke an gane ko fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in ko fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in kafirai a cikin suratul an'am an gane ko qira'ata ibnu amir fatahna mun bude musu sai zaman to fatahna mun bude fatahna mun bubbude kenan sai zaman to nan fataha farko fatahna mun bude kenan zuwa abin ya ci gaba to nan dai min kulli shay fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in kullu shay'in wa usma da suka ce kullu shay'in aghlaqnahu lahum duk abinda mun ka rufe musu na ni'ima sai muka bude shi sai zaman to kenan an yi tafsirin shi koko a ce a kullu shay'in mun ba su dukkan komai wanda rayuwa take jin daɗi da shi hatta da wanda da ban bude musu mun bude musu amma da ana nufin wanda rayuwa dan adam take jin daɗi da shi ina fata an fahimce ni amma ba ana nufin an bude musu kofofin komai da komai na Allah ba don kaga ku samu imani ba ku samu wato ni'ima ta wato imani ba da haka dole ɗalibin ilimi sai ya yi hattara da wannan to almuhimmu nan sai zaman to wannan an halicci sashen abubuwa daga ruwa da yace kuma wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah shi halicci ko ce dabba daga ruwa nan shi ma sai zaman to makhsusun ne ake nufi sashen su الثاني نبي أن الكل مخلوقون من الماء دكان كومي أن هل تشي أصلين شي دغروا أكوي شي نان سنادر الروا cikin sa ولكن البعض بواسطة بواسطة ساشي an halicce shi da ruwa bi wasita wato ta fuskar wani abu wato ta fuskar an sanya wani abu ya zama tsakatsakiya wal ba'da sashe kuma bi ghairi wasita kai tsaye kenan wani abu an halicce shi da ruwa kai tsaye wani abu kuma an ta fuskar ba ruwa ba amma ta fuskar abin da an halitta daga ruwa ya fito wali hadha qila malam yace to saboda haka wadansu malamai suka ce innahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki khaliqal mala'ikata min rihi Allah ya halicci mala'iku ne daga iska an gane ko khalaqaha min alma'i wanda iskan daga ruwa ne aka wato aka sarrafa shi ya koma daga ruwa ne aka sarrafa ruwan suka koma iska kamar yadda ko yanzu akwai gas za mu ga cewa ruwa asalin su daga abubuwa ne guda biyu oxygen da hydrogen su ne ake hada guda biyu waɗanda kuma su ma suna iya komawa iska wa khalaqal janna Allah ya halicci aljani minan nari daga wuta khalaqaha min alma wadda asalin wannan wuta daga ruwa aka halicce ta kuma Allah yana iya halitta abu daga kishiyarsa ba matsala bane alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara daga ita icce wanda yake danye kenan a ce tsanwa ko mu ce kore amma ana nufin danye an gane ko to ai danyen nan kuma ruwa wuta ba ta fitowa cikin ruwa kuma ga sai ta fito ba wani abu ne wanda yake da wahala ga Allah ba wa khalaqa adama min turabin Allah ya halicci annabi Adamu daga ƙasa khalaqahu min al-ma wadda asalin wannan tur kasar turbayat an halice ta ne min alma'i daga ruwa khalaqahu da miri shi na kuma ne zuwa ga at-turab ba yana kuma ne zuwa ga adam ba ina ba ta an fahimci ni kenan an halice kasar daga ruwa wadansu malamai sun tafi akan haka to kenan ko mu ce dukkan asalin abubuwa daga ruwa aka halicce su ko ko a ce a'a daga abin da an ka halitta daga ruwa ko ko a ce a'a cikin halitta akwai ruwa ita kasar da an ka halicci annabi adamu ita ba kasa ce zalla ba an kwaba ta ne shi kuma mani asalinsa shi ma yana da sinadarin ruwa tare da shi domin ba wai abinci bane zalla akwai ruwa tare da shi haka maniyin dabbobi to haka sauran halittu dukkan su asalin su rayuwa daga ruwa ne sannan aka juya to amma wannan yana buƙatar dalili na cewa wutar sai da aka sarrafa ta daga ruwa ne aka sarrafa ta ta kuma wuta amma dai a ɗauki cewa amun ne maksus shi kina an huta abu ne wanda an keɓance shi kuma an ce ruwa ba dole ba sai waɗannan ruwa a'a ruwan mani ma ai ruwa ne su ma da su ruwan mani kuma akwai sinadarin ruwa cikin su to wannan shi dai ne waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin wajen annabi da ma'i kullu shay'in hayyin mun sanya ni tafiyar abubuwa ba wai ta halitta ba a'a tafiyar dukkan abin da yake da rai kaga dan adam yana buƙatar ruwa sai ya sha su zai rayuwa ina fata an fahimce ni hatta da wasu karafa da baturi yake yi suna buƙatar ruwa ina fata an fahimce ni misali suna mota tana buƙatar ruwa in babu ruwa ba ta tafiya jirgin sama yana buƙatar ruwa ko kuma ce a'a wato hydrogen da oxygen iskan nan guda biyu su ma ai suna asalin su ruwa ne to jirgin sama yana buƙatar iska haka mashin yana buƙatar iska hydrogen da oxygen domin in ba wasu ba zai tafi ba jirgin ruwa yana buƙatar ruwa da iska wannan iskan hydrogen da oxygen domin in babu iska zai tsaya ba zai tafi ba shi yasa Allah subhanahu wataala ce a cikin suratul shura wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskini riha fayadlalna rakida ala dhahrihi sai zama to cikin iska akwai ruwa akwai sinadarin ruwa sai zama to ba abinda zai tafiya babu iska babu oxygen babu hydrogen wannan shine abin da za a iya cewa ko kuma a ce dukkan asalin waɗannan abubuwa ba sa yi sai da wato wuta ma idan iska baya buga ta za ta mutu sai zama to ta haka ake nufi babu abin da zai iya tafiya babu wannan to wannan shi ne abin da malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 969 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah yace fala tastajilun kada ku yi gaugawa domin Allah ya ce khuliqal insanu min ajal an halitta dan adam daga gaugawa ma'ana cikin ɗabi'arsa akwai gaugawa kamar dai an ce daga gaugawa aka halicce shi amma saboda gaugawar ta yi masa yawa sa'urikum ayati Allah ce zan yi muku ayoyi na fala tastajilun kada ku yi gaugawa suratul anbiya'i aya ta 37 ba'da qawlihi bayan kuma Allah ya ce khuliqal insanu min ajal an halici dan adam daga gaugawa ma'ana cikin dabi'arsa akwai gaugawa kamar dai gaugawa ta aka hada aka halici dan adam shi ko abin da yasa da adam yake gaugawa saboda bai san abin da zai zo gaba ba wa ka'annahu taklifun bima la yutaqu wannan kamar an dora ma dan adam ne abin da baya iya dauka domin an halice ka da gaugawa kuma an ce kada kai gaugawa to kina an dora maka abin da baka iya dauka kamar mas'ala ce da ke mas'ala ce usuliya shin ana a dora ma dan adam abin da bai iya dauka zance mafi inganci a aqida ta ahli sunna wal jamaa ba a dora ma dan adam abin da bai iya dauka ba an gane ko kadiba cikin al muhazzab fi ilmi usul al fiqh al muqaran na ustaz abdul karim an-namla ga wannan bayani a ƙarshen wannan mas'ala da kuma mas'aloli da dama da ya bayani a cikin wannan littafin ina fata an fahimci ni dalilin kuma Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah ka dora muna abinda ba za mu iya dauka ba kenan kamar da ka dora ma dora muna nauyi kaga Allah ce ba zai dora muna nauyi ba shi ko a dora maka abinda ba za ka iya yi ba to ai an dora maka nauyin da ba za ka iya ba to kaga kuma hadisi ya tabbata Allah ce qad fa'altu na aikata kin na na karba muku sai zaman to kuma an dora ma annabi Ibrahim misali cewa ya yanka ɗansa kuma an san ba zai yanka ɗansa ba a'a Allah ya dora mishi dorawa zai iya yanka wani amma Allah ya hana ne saboda jarabawa ne don ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim wa tarakna alayhi fil akhirin kuma ce inna hadha la huwa al bala'u al mubin dan haka ba wai abinda bai zai iya bane zai iya amma Allah ya yi ne don ya jarraba shi ina fata an fahimce ni malin yace to kulna za mu ce hadha kama rukiba fihi shahwa irin wannan da anka ce fala tastajirun kamar yadda anka sanya ma dan adam shawa shine rukiba asalin tarkibi shine a har hada abu ma'ana an sanya mishi shawa wa amarahu an yaghlibaha kuma Allah ya umarci dan adam ya rinjaye ta domin ya san da zai iya rinjayar ta li'annahu a'tahu al-qudrata domin Allah ya bashi iko allati tastati'u biha wadda da wannan allati yastati'u biha wadda shi dan adam ta fuskar wannan ikon da Allah ya bashi yake samun qam ash-shahwati ya tankware shawa shine wato qam ya tankware shawa ya rinjaye ta wa tarkal ajala sannan kuma ya bar gaugawa wannan shine abin da ake son a ci tunda an ba shi shawa an ka ce rinjaye ta an sanya mishi son kuɗi da son mata da son ƴaƴa da son dabbobi zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth kuma aka ce duk ya rinjaye waɗannan kare da su rinjaye shi daga Allah daga umarnin Allah ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim an kace ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun an kace ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa a'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allaha indahu ajrun 'azim da sauran ayoyi kenan an san da Allah ya bashi wannan iko kuma ya roki Allah Allah ya ƙara mishi kariya kenan in bai yi ba wannan shine wato yaso fala tastajilun an yi manunun kasra dan ka gane an shafi ya'un irin shi da yawa cikin alqur'ani ai fala tastajiluni ne sai aka shafi wato wannan ya'un to wato khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tastajilun to amma fala tastajilun ba wai kada ku yi gaugawa kada ku yi mini gaugawa domin in an kai manunun kasra yana nuna cewa kada a yi ma Allah gaugawa ne kuma an shafe ya ɗin ta ubangiji an gane ko wannan shi ne abin da kamata ka gane amma ya an ka ce an ka kai an kai manunun fatha nan ana nufin kada ku yi gaugawa inda an ce fala tasta'jiluna ma'ana tun da tsayawa za a yi da nunun da nunun mai fatha da mai kasra da mai domma da mai dommataini da mai kasrataini duk dai sukuni ne za a tsaya akan ta shi yasa mutum baya iya bambantawa a tsakankanin su amma fala tasta'jilun sai a tsaya akan kasra ce amma kuma sukuni za a yi in da ma fataha ce fala tastajiruna an gane ko kaga sai nuna cewa kada ku yi gaugawa amma fala tastajirun nan nuna tana da kasra an shafi ya'un fala tastajiruni kada wato ku yi mini gaugawa imamu yaqub ya karanta da isbatul ya kinan fala tastajiluni haka yake karantawa ko zai hada ayoyin ko kuma ko da za a hada ayoyin imamu tafi akan wanda suke cewa ana hada ayoyi ko kuma mu ce fala tastajiluni in zai tsaya zai ce fala tastajiluni kada ku yi mini gaugawa kidan kaga shi a kira'a shi ya umma wato ta bayyana to wannan shi dai ne dan haka dai da an ka ce kada dan arme gaugawa kamar yadda aka bashi shawa aka ce irin jayi shawa ta duson dukiya da ta son mata da ƴaƴa da dabbobi da kuma wato abin kiyo haka ne kuma shi ma aka ce kada yi wato gaugawa don an bashi ikon da lokacin in yayi addu'a kuma ya roke taimakon Allah ya hankalta Allah ya bashi zai iya wato cin nasara akan wannan sannan kuma nan gaugawa mu kayyada ce da abin da kan Allah bai ce ai gaugawa ba Allah ya ce ai gaugawa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ko sari'u ila maghfiratin min rabbikum ko sabiqu ku yi rigangantu to nan gaugawa sai ta zama to mu kayyada ce gaugawa da wato ta ta dace da shari'a ba za ta sawar ba abubuwan ba za a yi su ba irin yadda Allah ya ce to wannan shine ya kamata mu fahimta مسألة تقبسي مسألة تقري بقي أتكلم لتافع أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين ما لا يتي فإن كيل إذا أكتي كيف قال تعالى يا أكي التي ولا يسمع الصم الدعاء كرما بذي جن كربا كنم مفسرة تزوري الصم كرما ولا يسمع بايا جن الدعاء كرا إذا ما ينظرون إلى أنقر قديسو سورة الأنبياء آية 45 مع أن الصم لا يسمعون الدعاء إذا ما yubsharuna aidan kuma wato kurame ba sa ji idan an yi musu bushara to in an yi musu gargadi yace to yayi musu bushara ba ai ba sa ji kulna zamu ce allamu ita lamun fi sammi game da kurma isharatan lil munzirin as-sabiq dhikruhum an yi ishara ne zuwa ga wato waɗanda ake yi ma gargaɗi waɗanda an ka ambata bi ƙaulihi ta'ala inda Allah ya ce qul inna ma unzirukum bil wahyi ida muku gargaɗi ne da wahayi fa hiya lamul ahdi to nan lamun da yace na nufin as-summu al alif wal lam domin waɗansu sun ce alif da lamun sune al ta'rifi an gane ko wasu kuma suka ce a lamun ita ce kawai lit ta'rifi ita alifun an karata an gane ko aw lit ta'rifi aw al lam faqat inji ibnu malik wasu sun ce al din gaba ɗaya suri da ta'arifi sun ce a'a lamun ki ce ta ta'arifi alifin ƙara ta aka yi ka karanta al-insaf fi masail khilaf na imam al-anbari kuma ka karanta tarihun nahwu asharu nuhat da kuma littafan da aka yi kan wato al-masail al-khilafiyya fi nahwi ka karanta su ka gani kuma za ka yi bincike akan masail al-khilafiyya yadda aka yi sabani da kuma dalilan sabani asbab ikhtilaf al-mufassirin asbab ikhtilaf al-muhaddithin asbab ikhtilaf al-usuliyin asbab ikhtilaf al-nuhat abin da malaman lugha da sarfa da balaga da me yasa suka yi sabani kuma me dalilan su kuma wanne ne ra'ayin sai fi al masail al khilafiyya fi al tafsir al masail al khilafiyya fi fi usul al hadith al masail al khilafiyya fi usul al fiqh al masail al khilafiyya fi al lugha fi al nahw wa sarf ka tattaro masalolin da akai sabani kuma ka tabbatar da su to kenan sai sun ka ce nan waɗanda ake nufi waɗanda aka yi ma gargaɗi ne ake zanci fahiya lamul ahadi la lamul jinsi kenan alwagga al'ahadiyya ce akwai ahad kamar wanda ake nufi da ita an tantance shi la lamul jinsi ba lamun ce ta jinsi ba ta shafi dukkan wato mutane ake nufi an gane ko na asum akwai nau'i na kurumta da ake nufi waɗannan kafirai ne ake zanci ba wai kurma ba domin cikin kurabe akwai muminai to nan ba su ake zance ba nan kafirai ake nufi waɗanda sun kurumta kurumta ta rashin jin abin da Allah ya ci domin musulmi ko da kurma ne to ba nan ba shi ake nufi ba domin akwai kurumta ta rashin ji wadda kafiri na iya zamantowa bai ji da kunnansa kuma musulmi na iya zamantowa bai ji akwai kurumta ta rashin ji ko kin ji wadda ta shafi kafirai shine ba sa jin abin da Allah ya ci to wannan da kafiri wanda yake ji da kunnansa da kafirin da baya ji da kunnansa duk ɗaya suke domin ba sa aiki da abin da Allah ya ci shi kuma musulmi tana yiwa baya ji da kunnansa amma yana bin abin da Allah ya ce to kenan nan shi ba kurma bane ya kamata mu fahimci wannan da wannan kuma za mu gane cewa in Allah ya ce kafirai kurame ne wani lokaci yana nufin kurame wanda ba sa jin abin da Allah ya ce ba wai kurame na rashin ji da kunnansu ba domin zaka iske su suna jin magana suna iya magana sun mun bukumun umyun fahum la yarji'u sun mun kurame na game da alqur'ani da bin gaskiya bukumun beba yana ba sa faɗar gaskiya an gane ko sun faɗa kuma ba don Allah suka faɗa ba kuma ba za su yi aiki da ita ba umyun kuma ko sun ji ba za su yi aiki ba inda aka ce sun mun umyun makafina ko da sun ga ayoyin Allah ba za su yi imani da su ba wai ana nufin ba sa gani kwata kwata ba in kuma ba sa gani da idon su to shikenan ba sa gani da ido kuma ba sa gani da zuciya in kuma ba sa ji da kunnen su kuma dama biyu sun haɗu kenan ina fata mun in kuma ba sa iya magana bai ba yana ba su iya faɗar gaskiya kuma kuma su ba sa wato son a faɗi gaskiya kenan kuma ba za su iya faɗar ta ba to don haka ko da Allah ya ba su iko ma ba za su faɗa ba shi ne abin da ake nufi to kenan sai zaman tunan idan ma yunzarun dan saboda an yi zancen gargadi ne kul inna ma unzirukum bil wahyi shi yasa aka kawo idan ma yunzaruna idan aka yi musu gargadi kuma ma a'a in an yi musu gargadi ba sa ji sai ayi kiyasin ko da an yi musu bushara ba sa ji don mi don busharar ma ai ba su yi imani da ita ba shikenan sai zaman to an shafe ma busharar ko kuma ayi kiyasin ta shikenan magana ta rige ta kare mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 701 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ibrahim ya akai annabi ibrahim sallallahu alaihi wato salatin Allah ya tabbata a gare shi an gane ko ko kuma tsira da Allah subhanahu wa ta'ala tabbata a gare shi annabi Ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiruhum hada babban gumaka shine ya aikata wannan malam yace to yaya an kai a hala kasr al asnam ya juyar da ko ya mayar da karya gumaka ala sanamil kabir akan gumki wanda yake mafi girma wa kana ibrahim huwa al kasiru laha shi kuma ibrahim shine ya abin nan wa kana ibrahim huwa al-kasira laha shine ya karya to ya akai haka kuma yace babban gumki ne kuma addabawa ba sa karya kulna zamu ce qalahu ya faɗi wannan ala tariqati al-istihza akan hanya ko akan salo na izgili wa tahakkumi da wato yan an ce tahakkum shi ma izgili ne da ha babba ne ba tahakkum ba tahakkum da ha karami shine kai hukunci akan abu baka da dalili babu dalili tahakkum da ha babba shine kai izgili kenan ko ka wato ka faɗe shi akan hanyar wato izgili da mutum wa tahakkum bihim yayi musu izgili ne la ala tariqil jiddi ba akan hanya ta aljiddi ba gaskiya kenan ya ce musu babban su ne ya aikata kenan in sun kace babban su baya yin wannan aiki sai ce to ya an kai kuka bauta ba abinda kuma baya yin aiki abinda bai musu zama an towa Allah bal ba sun kace ku taimake su ku taimaki allolinku harriquhu wansuru alihatakum ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilin kuna aikatawa to ya raya ce Allah za a taimake shi ai Allah shine ke taimakon wanda yake wanda yake bauta masa to nan da yace bal fa'alahu kabirum hadha sai ce fas'aluhum in kanu yantiquna wanda yake nuna izgili ne yake yi da su domin ya ce ku tambaye su in suna magana to in sun san ko ba sa magana kirin ku cancanta ba a ce alloli ba sa magana ina fata an fahimta shine amsar da aka bayar athani wadansu malamai suka ce a'a annahu lamma kana alhamilu lahu ala kasriha da ya kasance abin da ya dauki annabi Ibrahim ko ya sa shi an gane ko nan alhamil an nufin abin da ya tunkuɗa shi ko ya ingiza shi ala kasri ha da ya karya ightiyazahu domin yayi hushi ne min ru'yati ha ya ganta masfufatan tana halin an an yi ta sahu sahu murattabatan an jeranta waɗannan allolin lil ibadati don a yi bauta mata mubajjalatan ana girmama ta mu'azzamatan ana kamba mata su waɗannan allolin nasu gumaka kenan wa kana ightiyaduhu min kabiriha shi ko fushin da annabi ibrahim ya ga babban gumkin a azama shi a mafi girma limazidi ta'zimihim lahu saboda suna yawan girma suna girmama shi fiye da sauran asnadal fi'la ilaihi sai ya danganta karyawa zuwa gare shi kama asnada kama asnada ila sababihi an gane ko sai kama yadda danganta sababin zuwa gare shi kama yadda danganta sababin zuwa gare shi wa ilal hamili alaihi kuma da abin da yasa abin da yasa ya karya su kenan abin da yasa shi annabi ibrahima ya karya su girmama su da suke yi to fushin da ya yi babban su da yake yafi sai ya danganta karyawa ma zuwa ga babban nasu saboda tsannin fushin da yake yi da babban nasu kuma ya zo ilal hamil alaihi abin da yasa ya ya karya su an gane ko ma'ana dalilin da yasa ya karya su saboda babban su na yasa ya karya su kuma wannan shine dalilin da ya tura shi shi ya aikata wannan sai ya faɗi dalilin da ya tura shi amma bai faɗi ba bai danganta abin ba ma'ana fushin da yake yi babban su shi a dalilin da yasa ya karya su kuma shi ya tura shi ya ingiza shi har ya karya su amma sai ya danganta wannan hushin zuwa ga babban su bai danganta zuwa gare shi ba domin babban su shine dalilin da yasa aka yi haka kamar matarka idan kuka yi fada sai ta mare ɗanka gaba gare ka kaga kai ba za ta iya marin ka ba kuma sai ta danganta cewa ai baban su shine sanadiyar da yasa din mare shi gaban shi saboda shi ya fusatar da ni to kaga kamar irin wannan dai annabi Ibrahim ya aikata kuma wannan ba na ce mace ta daki ya ba gaban mijinta saboda idan suka yi fada ta ce na faɗi wannan cikin littafi ba haka ake nufi ba misali ne na bayar athalisu amsa ta uku da mayamin suka kawo annahu shi annabi ibrahima asnadahu ilaihi ya danganta karyawa zuwa ga babban gumaka mu'allaqan bi shartin muntafin ya rataya wannan sharadi an gane ko ya jingina wannan sharadi bi shartin muntafin da sharadin da baya yiwa la mutlaqan ba wai ya kawo shi bane sake babu sharadi taqdiruhu yadda za a kaddara wannan fa'alahu kabiruhum babban su ya aikata haza wannan da kuke gani in kanu yantiquna har in za su yi magana fasaluhum to ku tambaye su to ko tabbas tunda ba za su yi magana ba kenan kaga wannan sharti ne wanda ba zai taba yiwuwa ba ina fata an fahimce shi yasa wadansu malamai suka ce ya danganta shi zuwa gare su saboda ba za su iya magana ba kenan sharti ne mu'allaq kuma mustahil kuma wannan ko cikin alkur'ani akwai shi kawai ya zamu ce a'a ya zai ce akwai shartun muntafin mustahil saboda bai taba jin wannan ba cikin qur'ani akwai shi Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalida al-jamalu fi sammi al-khiyat innal ladina kadzabu bi ayatina Allah ce waɗanda suka karetar da ayoyin mu wastakbaru anha suka yi girman kai suka kidan ayoyin mu la yadkhuluna al-janna ba za su shiga aljanna ba an gane ko innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama ba za a bude musu kofofin sama ba kaga ba za a bude musu kofofin sama ba aikin su da addu'o'in su ba za su tafi ba za su dawo da ayyukan su sannan su kansu ba za a bude musu kofofin sama ba saboda samar aljanna a sama take nan ba za su shiga aljanna ba Allah ya ce to wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu ko a qira'a shadda hatta yalijal wato jammalu in an ce aljammalu shine wato kabce igiyar da ake daure da kuri to kiran ba za su shiga aljanna ba sai igiyar da ake daure raƙumi an gane ko kamar wadda suke kiranta gindi sai an sata cikin mi sun an sata cikin kafar allura ko kusuwa allura to kaga wannan ai mustahil ne ba zai taba yiwa ba ko kuma a qira'a mutawatira wala yadkhuluna aljannata hatta yalija jamal sai raƙumi ya shiga to ya an ce ma raƙumi uwa uba ya za a yi raƙumi ya shiga cikin kusuwa allura hatta yalija jamal fi sammi alkhiyat to kaga wannan ta'aliki ne sharadi na mustahil domin Allah ya san ba yadda za a yi igiyar da ake daure raƙumi ko kuma ce raƙumin da kansa ya shiga cikin wannan to at-ta'aliqu al mustahil in raƙumi ya shiga cikin kusuwa allura ko ko kafar allura in kuma igiyar da ake daure raƙumi za ta shiga cikin kafar allura to su kuma za su shiga aljanna kaga na at-ta'liqu ala al-mustahil shartun ne muntafin wa jawabun muntafin kenan in sharadi ya koru kuma jawabin shi ya koru to wannan shine ake kira mu'allaq bi shartin muntafin ko mustahil ya kamata dalibin ilimi ya san da akwai shi cikin wato alqur'ani kenan ko da dan qur'ani ne wanda bai da hadisi ba to wannan tabbas wato sai ya da shi to wannan shi ne abinda wato wannan mas'alar wato take karantarwa kenan kenan ya ce in kanu yantiqun har in za su iya magana kenan ko in ba za su iya magana ba kenan ko ba za a danganta cewa shi ne ya karya su ba amma yayi musu wannan dan saboda kuma yayi isgiri da su kuma dai saboda ya danganta zuwa ga wannan zuwa ga babban su ko dan yayi musu tauriya ko ko dan saboda ya nuna fushin sa ga babban da kuma irin bautar da ake yi ma babban domin shi aka fi wato girmamawa wannan shi ne abinda malam yake so ya ce a karkashin wato wannan mas'ala din kenan yan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato 702 kenan a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin malam yace fa in qila idan aka ce kaifa sahha mukhatabatun nari bi qawlihi ta'ala fa in qila idan aka ce kaifa sahha ya an kai ya inganta mukhatabatun nar Allah ya magana da wuta bi qawlihi ta'ala da fadarsa Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki ma'ana ya wuta magana ta jiya qulna za mu ce inda Allah ya ce qulna mun ka ce ya naru ya ke wuta ku ni ki kasance bardan mai sanyi wa salamun kuma sanyin mai aminci ba mai cutarwa ba wanda zai yi tsanani kwarai da gaske ya kai ga kashe mutum kenan ko ya sa masa rashin lafiya salaman mai aminci ala ibrahim ga annabi ibrahim suratul anbiya aya ta 69 wal khitabu inda ma yakunu ma man ya'qilu kuma ana yin magana ne da wanda yake fahimtar magana domin ya karbe ta qulna za mu ce khitabu tahwil nan magana ce ta at-tahwil juyar da abu wat takwil da halitta shi da canza masa kama la yahtassu biman yaqilu wannan bai kebantuwa ga wanda yake da hankali ko yake hankalta qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya jibalu ya ku duwatsu an gane ko awwibi ma ahu karba tare da annabi Dawud ku yi tasbihi kenan an gane ko daga aba ya ubu sai a ce awwaba ya karba kenan suratu saba aya ta goma kenan wa qala ta'ala Allah subhanahu ta'ala kuma yace fa qala laha wal ardi itiya taw'an aw karha kenan inda Allah yace sun mastawa ila sama sannan ya fuskanci wato halittar sama kenan fa qala laha sannan yace da ita walil ardi da ƙasa itiya in za a tsaya sai a ce faƙala laha walil ardi walil ard itiya ko kuma walil ardi tiya sai a tada alhamza din in za a hada sai Allah ya ce masammai da kasai kenan tunan jinsin sammai da kasai itiya ku zo taw'an ko kun su jinsin su guda biyu domin ba sama guda bace ba kasa guda bace nan jinsin sammai da kasai guda biyu kenan jinsaini su zo su waɗannan jinsi guda biyu taw'an ko sun so aukar han ko sun ki suratul fussilat ayat 11 wa qala ta'ala Allah ya ce wa qila aka ce ya ardu ya ke kasa ibla'i ma'aki ko ko ya qila ya ardu bila'i ma'aki Allah ya ce ma ƙasa lokacin da an ka halakar da mutanen annabi Nuh bayan an bude kofofin sama na ruwa fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir aka bude kofofin ƙasa na ruwa wa fajjarna al-arda uyuna to bayan an ƙara halakar da su sai an ka ce ma ƙasa ibla'i ma'aki ki shanye ruwanki wa ya sama'u ya ke sama aqli'i ki kami wa ghidal ma'u sai ruwa suka kafe ko suka hoki suratu hud aya ta 44 kenan nan duk suna nuna an yi musammai sama da ƙasa ko jinsin sammai da jinsin sammai da jinsin ƙasai magana an yi ma duwatsu magana an yi ma ƙasa magana an yi ma sama magana to kenan wannan suna kiran shi khitab na at-tahwil ko at-takwin to wannan shine abin da malam ya kawo to amma wannan ya saba ma aqida ta ahli sunna wal jama'a qarara domin yi ma dabbobi magana ko yi ma ababen da ba sa da rai magana to wannan gare mu ne ake cewa ba sa fahimta amma Allah ba a cewa dutsi ba ya ji abin da Allah yake cewa ba a cewa dabbobi ba su ji abin da Allah yake cewa hatta wa junansu suna jin abin da suke faɗa suna magana wa junansu to ya za a yi a ce ba sa jin magana a'a irin tamu mu ne in muka musu magana ba sa ji amma suna magana don Allah ya ce bi yawma idin tuhaddithu akhbaraha kasa za ta yi magana ranar tashi alkiyama kuma lalle tabbas suna fahimtar magana idan Allah ya musu magana don haka wannan yana daga cikin wuraren da za ku iske irin mu'tazila da waɗansu wanda suke bi irin waɗannan akidu sai su ce a'a nan magana alkalamun nafsani ne koko alkhitabu takwini amma ba khitab bane na magana amma Allah subhanahu wataala ba a cewa in yaba abu magana baya ji ba gaskiya bane wannan ya saba maqida ta ahli sunna wal jamaa kuma da sun kace qala ta ataina ta'in suka ce ma Allah mun zo muna cikin masu da'a a to ya zai ce a biyayya ce kawai suka ma Allah ba wai sun yi magana bane kuma Allah ne ya ce sun ci kenan kaga wannan soki burutsu ne sai a je a juyar da nafsi daga irin inda ma'anarsa take wallahu ta'ala alam to wannan kafin mu je gaba abinda za mu kara a ƙarƙashin shi ga wuta tana da tsananin zafi amma sai Allah ce ta koma mai sanyi wannan yake nuna Allah yana fitar da kishiyoyi al-addad abin da ya gada ba kudra Allah fitar da sanyi cikin wuta kaga abu ne wanda yake mi yana da ban mawaki yanzu ko ga zamani wuta tana fitowa daga mi daga manya-manyan tekuna na duniya kuma kasan manya-manyan tekuna na duniya akwai wuta yanzu bincike na ilimi ya tabbatar da wannan don ga haka ga Allah ba wani abu bane kuma icce kore Allah fitar da wuta daga cikin shi alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran ka ku ga danye bai dace a ce wuta ba ta fito a cikin sa sannan yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy Allah yana fitar da mai rai daga cikin matacce kuma yana fitar da matacce daga cikin mai rai wannan babu matsala me yasa in an ce nan mai rai ko rai irin na musulunci misali kenan nan ana nufin alhayyu almu'min almayyit ana nufin alkafir kaga mumini ya haifi kafiri kafiri ya haifi mumini so da yawa wannan yana afkuwa sannan kuma ko mu ce a'a abin da yake da rai fitar da wanda bai da rai kaza tana da rai ta haifi mi ta haifi ta fitar da kwai kaga kwai bai da rai kidan kaga matacce ya fito da cin mai rai sannan hakan ga kuma ax sai zaman to kwai sai ya fitar yana matacce sai ya fitar da dan kaza mai rai kaga wannan babu matsala duka Allah yana iya yin wannan kidan nan alhayyu in kaga ba ka ce nan al'adiyya ce kiran ana nufin ta imani da kafirci ake nufi domin imani mai imani hayi Allah yake kiran shi aw man kana maitan fa ahyaynahu kaga nan ana nufin an rayar da shi ta fuskar imani kuma lokacin aka ce almayitu abin da yake mutacce bai da rai to ko ka dauke shi al'adiyya sai ya zamanto nan mai rai na imani ake nufi kafiri matacce ko ko mai rai na jinsin abin da yake da rai ko dan adam ne ko dabba ce da kuma wanda bai da rai zaka iske wani lokacin mace tana da rai ta haifi ɗaya ya mutu wani lokacin mace kuma ta mutu sai ɗaya fito daga cikin cikinta mai rai duk Allah yana iya wannan ko kuma a ce a'a aljinsiya ce duk jinsin abin da yake da rai Allah yana iya fitar da mace cikin shi kuma duk jinsin abin da yake mata ce Allah yana iya fitar da rai a cikin sa mai rai a cikin sa in kuma ya shafi dan adam Allah yana iya fitar da mai imani daga cikin sa kenan jinsin wato rayuwa da jinsin mutuwa ake nufi ko irin waccan rayuwa ta imani da rayuwa irin waccan ta rai ko kuma mutuwa irin waccan ta mutuwa ko kuma mutuwa ta kafirci in ya shafi dan adam da aljani wannan duka nasu yana iya ɗauka shi wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 703 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa wasfa Allahu ta'ala al-anbiya ya akai Allah ya sifanta annabawa alaihi salatu wassalamu tsira da amincin Allah su tabbata a gare su bi kaulihim min as-salihin aka ce suna daga cikin mutane na gari bi kaulihi ta'ala inda Allah yace wa Isma'ila wa Idris wa Zalkifil da Isma'il da Idris da kuma Zalkifil an gane ko al-aya ma anna aktharul mu'minina salihun tare cewa ko dukkan mu'minnai nan ya ce aktharul mu'min dukkan mu'minnai salihuna nagari ne kenan dukkan mu'minnai ana kiran su salihun mafi yawancin mu'minnai amma abin da kamata a ce dukkan mu'minnai salihun ne ta fuskar imani ko da musulmi yana aikata sabo to salih ne ta fuskar imani amma fasid ne ta fuskar aikata sabo ya kamata mu fahimci wannan musulmin da yake aikata ƙananan zunubai bai aikata kaba'irori to su waɗanda ba Allah ya ce yana gafarta su tsakanin sallah da sallah ko kuma tsakanin juma'a da juma'a ko tsakanin ramadan da ramadan ko tsakanin umra da umra waɗannan su ana sanya su kamar babu su to nan sai a kira shi salih ba dan bai aikata zunubi ba saboda kankanan zunubai waɗannan kuma ana yafe su ko kuma in yana aikata kaba'ira yana tuba to wannan kuma sai a ce in Allah ya karbi tuban shi an yafe mishi amma an ka ce aksarul mu'minin duk mafi yawancin muminai ai babu mumini wanda ba nagari ba ta fuskar imani inda yana da aqida ingantatta to salihina amma ta fuskar sabo ne za a ce wato ya aikata abin da bai da kyau kenan ko a ce dukkan muminai salihuna ne ko ko a ce a'a mafi yawancin muminai salihuna ne domin suna aikata aiki nagari kuma suna tuba malam yace khususan musamman ma fi zaman al-awwal a zamani na farko kenan zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nufi ko kuma zamanin annabi adamu karni goma na farko sun kasance akan tauhidi gane ko amma dai abin da fitowa a zahiri ana iya cewa a zamanin awwal a ɗauki zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai ake nufi kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi nufi annahum min as-salihin su suna daga cikin mutane na gari lil idkhali fi rahma waɗanda za a sanya su cikin rahama ko don a sa su cikin rahama allati urida biha nubuwa wadda na ana nufin annabta alama fassarahu muqatil kamar yadda wani malami ake kira muqatil ya fassara nan muqatil ba mai yaki ake nufi ba wani malami ne sunansa muqatil tana yawa yana yawan yaki ne yana kai hari don jihadi ko ko an kira shi muqatil saboda yana yawan yakar wato waɗanda suke masu mummuna aqida ya yaƙe su ya nuna musu abin da yake gaskiya ko ya yaƙi hatta da waɗanda ba su yi karatu ba suna ganin sun yi karatu ya yaƙe su ya ba su hujjoji da dalilai almuhimmu ne muqatil sunan wani malami na nan ba muqatil ba sune mai ɗaukar takobi ya fassara as-salihin nan wato annubuwa ake nufi awil janna ko ko a ana nufin dukkan suna daga cikin yan aljanna alaman fassarahu ibnu abbas radiyallahu anhu ma shi ko ibnu abbas ya fassara shi da min as-salihin ay min ahli aljanna suna daga cikin mutanen aljanna malam yace to wayu ayyidu zalika abinda yake karfafa wannan an gane ko qaulu sulaiman sallallahu alaihi kenan magana annabi sulaiman aminci wato tsira ta Allah tabbata a gare shi inda yace wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka sanya ni bi rahmatika da rahamakka ko don saboda rahamakka fi ibadika cikin bayanka as-salihin nagari suratul namli aya ta 19 ay as-salihin lil amali al-mardi waɗanda sun ka cancanta ko su annagari waɗanda sun ka yi aiki wanda aka yadda da shi alladhi sabaka sabaka su'aluhu wanda tambayar shi ta gabata tunda ya roki Allah ne Allah ya sanya shi sai zaman tona ana nufin wato mutanen aljanna kenan shine abin da ake nufi to wannan shi ne amsar da wato malam ya kawo amma kuma abin da za mu ƙara a ƙarƙashin wannan shine as-salihin yana iya ɗaukan mutane na gari to nan da ya ce Allah ya sanya shi daga cikin mutane na gari koko da an ka kawo wannan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin na abinda ake son a ce mutane na gari domin su mutane na gari mataki mataki ne to amma matakin da annaba suke dauka tun da su mutane ne na gari suna fatan Allah ya tabbatar da su kuma ya kara ba su ci gaba nan sai da manto kina as-salihin maratib ko baka fassara shi da annabta ba ko baka fassara shi ba da mutanen aljanna annaba suna roƙon Allah ya sanya su yan aljanna don mi don baka da tabbacin zaka shiga aljanna to ina ga wanda yake cewa shi yana da tabbacin shiga aljanna ko ko zai saka wani aljanna ko ko shi in ma bai yadda ba Allah bai sa wani aljanna ba da annaba suna roƙon Allah ya sanya su kasance daga cikin yan aljanna kenan su tabbata akan aikin da suke kuma in mun ce annabta to tunda sun ce Allah ya sanya su daga cikin mutane na gari to babu matsala kenan cikin annabawan ma kullu suna roƙo su tabbata su ci gaba da aikata aiki na gari ko kuma Allah ya sanya su daga cikin mutane na gari tawadu'ani na annabawa ko kuma su Allah ya sanya su daga cikin nagari ma'ana su ƙara ci gaba da gabatar da ayyuka nagari shikenan magana ta ƙari don haka salih shi kanshi maratib maratib na haka kahiri kafirci mataki mataki na fasikanci mataki mataki na munafinci mataki mataki na ko ba haka nan bane zalunci mataki mataki na sabo mataki mataki na mummuna aiki mataki mataki na haka ma kasancewa mutum nagari mataki mataki na imani mataki mataki na gashi nan dai tsoron Allah mataki mataki na wani yafi wani wannan shi ne abin da ya kamata mu ƙara a ƙarƙashin wannan mas'ala wallahu ta'ala alam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 704 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya ake Allah yace huna anan wallati ahsanat farjaha da wadda ta kiyaye an gane ko ta tsare farjaha alfarjinta wato al'aurata kenan maryam ake nufi fa nafakhna fiha min ruhina sai muka busa a cikinta min ruhina daga ruhin mu an gane ko suratul anbiya'i وقال في سورة التحريم أتكن سورة التحريم سي الله يتشي ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها da Maryam kuma ‘yar Imrana wadda ta kiyaye ko ta tsare al'aurata fanafakhna fihi sai muka yi busa a cikin shi min ruhina daga ruhinmu an gane ko wasaddaqat bi auto wannan shine abinda an ka kawo to anan can cikin suratul anbiya an ce fiha a nan cikin suratul anbiya an ka ce fana fakhna fiha a cikin suratul tahrim an ka ce fana fakhna fihi ga mai har da alqur'ani kenan in kana anbiya'i ka ce fiha in kana cikin suratul tahrim ka ce fihi to amma ta fuskar ma'ana kuma ya zamu yi tunda fiha na muannas ne mace kenan abin da yake mace fihi kuma abin da yake namiji malam yace kulna zamu ce amsa haithu annasa lokacin da Allah ya kawo damiri na mace kenan annasa daga ta'nis ne muannas abin da yake mace ce fiha arada nafkha fi zatiha ana nufin an yi busa a cikin zatinta zatin jinsin dan adam wanda yake mace wa in kana mabda'an nafkhi koda ya kasance ko wurin da wato aka fara busa min alfarji daga al'aurata ne daga nan ne aka busa amma na an hankalta ma dukkan jikinta alladhi huwa makhrajul walad domin shi al'aura da farji shine nan ne dan adam yake fitowa daki nan au koko a'a abinda ake nufi jaibu dir'iha hannun rigatta an gane ko hannun riga daga nan aka busa al-ikhtilafil qawlaini akan sabani guda biyu li'annahu furja domin shi hannun riga akwai kafa kamar tsayin kafa yake akwai inda ake iya busa iska yazo wa kullu furjatin baina shay'aini dukkan abinda akwai kafa tsakankanin abubuwa guda biyu domin hannun riga tsakiyar sa wato akwai abinda kewaye nan ne kuma iska yake shiga a tsakiya to duk abin da ya kasance ka face tsakankanin abubuwa guda biyu to san ma farjan an gane ko ana kiranta wato farji kenan shi kanshi wato al'auran mace saboda akwai kafa ne akwai inda iska zai biya wuce misali ko akwai inda abubuwa za su fito da su shiga farjan fil lugha a cikin lugha dukkan abin da yake kafa ne kusuwa ce ana kiran shi farjan malam yace to wa hadha ablagu fi thana'i alaiha wannan shi yafi kai matuka wajen yabo gare ta li annaha domin ita idza mana'at jaiba dir'iha idan ta hana hannun rigarta mimma la yahillu ga abin da bai halatta ba kanat li nafsiha amna'u to shi yafi ta wato ta hana kanta shi an mafi dacewa domin in ta hana a taba hannun rigarta to balantana ma a taba al'aurarta kenan sai a fassara shi nan da farji ana nufin farji na hannun riga wa haythu zukkira fa zahirun nan ba zukira bane zukkira lokacin da an ka kawo shi ko zukkira fanafakhna fihi muka yi busa a cikin shi ai busa a cikin hannun rigarta ko ko muka yi busa a cikin jikinta domin shi aljasadu muzakkar ne magana ta riga ta kare to amma kuma babu matsala ko an ce cikin hannun riga kuma na an kace cikin al'aurata ko hannun rigarta ko kuma ce an yi busa cikin wato al'aurata kenan fihi a cikin farjin ta sannan an kace fiha a cikinta a'a jikinta gaba ɗaya ai shi al'aurata ta tana cikin jikinta kuma hannun rigarta da in an busa ma daga hannun rigarta ai daga nan zai taso sannan ya je ya shiga cikin mi ya shiga cikin wato al'aurata dan haka babu cin karo tsankarin waɗannan fassarori kawai zai ya ce a'a can an ce kaza can an ce kaza to wannan shi dai ne sai abu na ƙarshe da kamata mu ƙara ƙarƙashin wannan matsala shine cewa a ƙarshen cikin suratul tahrim inda anka ce fana fakhna fihi min ruhina sai anka ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin imam hafs da abu amr ibn al-ala da imam yaqub an gane ko sun karanta wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ta gaskata kalmomin ubangijinta wa kutubihi da littafan Allah amma akwai sauran qurra sun karanta wa kitabihi da littafin Allah to dan suka ce nan littafin Allah ana nufin nan jinsin littafan Allah ko ko kitabihi ta gaskantar da littafin Allah domin in ta gaskantar da guda ya ce duk a gaskantar da sauran domin littafan Allah ba sa karetar da juna ko kuma wa kitabihi littafan Allah domin mufrad ne an yi idafar shi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ay wa in ta'uddu an'amallahi ake nufi na an ce inda za ku lissafa ni'imar Allah ba ni'imar Allah ba ni'imomin Allah ake nufi wannan ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimci wannan wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin ta kasance daga cikin alqanitin masu da'a na akwai abin da ake kira at-taghlib cikin ilimin usulul fiqh da kuma ilimin lugha ba a ce wa kanat min alqanitati ba ita mace ce to jam'i na mata qanitat ake cewa wato an gane ko asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin wato jam'i ne muslima muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibat kaga dukan ga jam'i na to ya kamata a ce wa kanat min al qanitati sai an ka ce wa kanat min al qanitina to ya zamu yi da wannan sai malamai suke cewa wato akwai da kira at-taqlib idan abu ya shafi maza ya shafi mata ana rinjayar da wato bangare na maza akan na mata ina fata an fahimce ni wato nan sai ya zama to kuma an hankalta ma karshen ayoyi na akwai wato ri'ayatul fawasil qur'ani yana hankalta ma lafuzza kuma yana hankalta ma ma'ana ta fuskar ri'ayatul fawasil ayoyin da suka kare sun kare da nunun nunun nunun nunun sai kuma ita ma wannan an ka kawo ta kenan waɗanda sun ka gabace ta ina fata an fahimce ni don ta ce wanajjini min fir'auna wa amalihi wanajjini min alqawmi adh-dhalimin kaga zalimin nunun ne ayat da ta gabace ta duk da yake magana matar fir'auna ce sannan wa maryam wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha ta fuskar ma'ana kuma an yi taglibi to wannan kuma shine kenan in an ka kawo maza da mata ba sai an kawo mata ba suna iya shiga ciki amma in an kawo maza an kawo mata to kenan ko ne sai ya duki nashi innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kaga da shikenan nan kuma maza su dauki nasu mata su dauki nasu amma idan ba kawo ba to shikenan matan sun shiga ciki kaga misali irin wannan da yazo a cikin suratu yusuf yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in ba ce innaki kunti min al-khati'ati ba sannan kuma annabi lutu an kace fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin ba ce kanat min al-ghabirat ba duk da akwai matan da su ma suka halaka na wadancan mutane sannan kuma nan gashi nan balqis an kace wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah an kace innaha kanat min qaumin kafirin ba ce min qaumin kafirat ba duk da akwai mata da suke kafirai amma ba a ce ba kafirat ba ina fata ana fahimta ta to gashi nan kuma shi ma nan wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi an ka ce wa kanat min alqanitin ba a ce wa kanat min alqanitati ba wanda yana da muhimmanci kwarai a cikin wato bincike na ilimi to mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 705 malam yace fa in qila idan aka ce qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa haramun ala qaryatin wato abu ne wanda an haramta shi an hana shi kenan ala qaryatin akan alqarya ahlaknaha wanda muka halakar da ita annahum la yarji'un cewa su wato ba za su dawo ba ina fata an fahimci ni wannan wato shine wato qira'a wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un to wannan kuma qira'a shine haram abinda anka wato hana shi amma kuma wato akwai qira'a wa hirmun an gane ko ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un imam wato hamza da imam al-kisai da imam shu'ba sun karanta wa hirmun mun haramta ina fata an fince ni duk dai da haramun da hirmun abu ne wanda yake an hana shi to annahum la yarji'un cewa su ba za su dawo ba an gane ko wadan sun ka cewa kuma annahum yarji'un cewa su dawo an haramta ma alƙarya cewa ba za su dawo ba ko ko an haramta ma alƙarya da za su dawo duk da wadansu malamai sun ce nan allamu littakidi takina annahum yarji'un mun haramta musu dawowa ko ko mun haramta musu cewa wato ba za su dawo ba kenan sai zaman to shi haramun korewa ne tunda haramtawa ne la yarji'una nafiyun nafiyu isbatun ne haka wadansu sun ka tafi cewa malam ya ce to badalun ala annahu yajibu an yarji'u kenan shi annahum la yarji'una an gane ko badalina na annahu yajibu an yarji'u kenan ya zama to wajibi su dawo domin tun an ce an hana cewa ba za su dawo ba kenan badalina na wajibtawa su dawo li anna kullama hurrima duk abinda an ka haramta Allah yujada ba zai samu ba an gane ko wajaba an yujada to ya zama wajibi a same shi fa kaifa ma'anar aya to ya zamu yi da zahirin wannan ma'anar aya malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wa wajibun ya zamanto wajibi ala ahli qaryatin akan wata alqarya mutanen wata alqarya azamna ala ihlakihim wadanda mun yi niyyar halakar da su au qadarna qaddarna ihlakahum ko ko mun mun qaddara an gane ko ihlakahum halakar da su annahum la yarji'un su ba za su dawo ba anil kufri daga kafirci ila imani zuwa ga imani kenan abinda ake nufi ba su dawo ba ma'ana kenan ba za su dawo ba daga kafirci zuwa ga imani aw annahum koko la yarji'una ba za su dawo ba ba'da ba'da ihlakihim bayan Allah ya halakar da su ila duniya su dawo zuwa ga duniya domin an ce halak halaka ihlak kuma halakarwa malin yace to fal haramu huna bi ma'anal wajib nan haramun tana rufin abin da yake wajibi ne kaza qala ibn abbas kama haka ne ibnu abbas yace radiyallahu anhuma ga riwayar da an kai shi kira Allah shaidar shi da baban shi wannan kuma sai an tabbatar da wannan fasar in ta inganta zuwa gare shi in an kuma cikin littafan da suke kawowar fassarori malam yace to wayu ayyiduhu abin da yake karfafa wannan magana qaulu sha'ir fadar sha'ir da yace fa inna haraman la arad dahra bakiyan fa inna yace fa inna kenan haqiqa haraman abun ya zan cilas la arad dahra bakiyan bazan ga zamani ba yana kuka ala shajwatin akan wani bakin ciki illa bakaitu ala amrin face sai na yi kuka akan amur wai ma'ana abin sha'irin ki yake son ya ce ba yadda za a yi in ga zamani na kuka ma'ana in ga wani mutum musiba ta same shi a cikin wani zamani yana kuka domin nan ya ce zamani amma yana nufin mutanen zamani ma'ana ba yadda za a yi in ga wani mutumin zamani wani mutumin da yake rayuwa a lokacin da nake raye in ga yana kuka akan wani wata musiba ko wani damuwa ko wani abu da ya same shi illa bakaitu ala amrin face sai na yi kuka akan amur shi na mutumin shi shi ma wanda ya rasa domin kowa na shi ya sani ko amma kuma ba haka bane ya kamata kowa ya san matsalar wani kuma ya kaddarta matsalar wani kuma ya karbi uzurin wani kamar yadda ake karban nasa ko yake son a karbi nashi mai taqiqin wannan littafi sai kawo namba ta daya yace min at-tawil kenan wannan baiti yana daga cikin baitul tawil baharul tawil kenan ka diba cikin ilmul arud ka karanta shi ka san yadda ake yin arud da ilal da kuma al-hafu da sauransu li abdurrahman bin jumana al-muharibi yace kadiba cikin fi lisan al-arab shine sha'irin da yake da shi kuma kadiba babi na ha'un da ramun da mimun haram kenan cikin tajil arus domin ya ka ha'un da ramun da mimun can ne ake duba su an gane ko kuma kadiba yace harama babi na ha'un da ramun da ra'un da mimun na cikin al-mu'jam al-mufassal fi shawahid al-lughah al-arabiyya ya nuna maka inda za a same shi kaga ƙari na tahqiqin na littafi kenan shi yasa ake son kai bincike ka tantance magana kakka ce mai littafi kaza ya ce kaza wai shi ya faɗi wannan magana ko ta wani ce ya dauko a'a hadisi kaza ya inganta ko bai inganta ba meye dalili in cewa ya inganta ko bai inganta ba sannan kuma aya kaza a cikin wace sura take a wani shafi a wace aya sannan kuma ya ya fassara take shin ya za mu yi haɗa waɗannan soshin da waɗannan nasoshi ya za mu fahimci mas'alar da kyau duk waɗannan abubuwa ne babu su kawai sai mutum ya zo ya ta bayani ba wani mastar ba wani dalili kawai yana yin fira in ya gada ma ya zagi wanda yake so ya ci mutunci wanda yake so tunda ya fake da sunan wa'azi zai iya zagin kowa to idan ka ce zaka ɗauki wannan hanya babu ilimi babu inda zaka kuma wa'azi in ba kana da matsala da wani can ya kamata ku je a kotu ko gidan sarki ko gidan alƙali ko warware matsala ko ba zuwa zaka kana zagin mutane ba ka fake da ayoyin Allah da hadisai wanda bai ɗauki wannan hanya in bai tuba ba ya kama hanya ta halaka malam ya ce wakila waɗansu malamai sun kace lafzul haram kalima ta haramun ko hirmun a yawancin kira'a da muka faɗa ala zahirihi tana akan zahirinta kenan wala za'idatun la sun ka ɗauke ta za'ida ma'ana sun barta a matsayin haramun hani ba wai wajabtawa ba kina yan an ce za'ida kuma ana nufin an ƙara wani abu cikin alkur'ani ba a'a ta zo ne dan ƙarfafa ma'ana wal ma'ana malam yace abinda an ma'ana ma sabaqa dhikruhu abinda ya gabata wanda anka ambace shi abinda ambaton shi ya gabata wal hurmatu huna nan da anka kawo kalma ta hurma hani bi ma'ana al man'u ana nufin an hana ba wai hani irin wancan na shari'a ba domin hatta da haramun ana nufin Allah ya hana abu a shar'ance yace to wagga hani ake nufi ba amma ba hani ba irin wancan na ma'anar shari'a an gane ko hani ne na abin da ba zai yiwa ba kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl annabi Musa mun haramta mishi shan nonon wato min qabl tun gabani kenan nan ba a ce annabi Musa an haramta mishi dan wanda lokaci yana jinjiri jinjiri kuma babu wata shari'a da ta haukan shi ko ta Allah ko da ba ta Allah ba an gane ko wa qaulihi da fadar Allah ta'ala madaukakin sarki inna Allah harramaha al kafirin Allah ya haramta wato abin aljanna da iman aljanna kenan al kafirin daga kafirai a cikin suratul a'raf aya ta 50 inda yan wuta za su ce ma yan aljanna su dan dan musu daga cikin ni'imar Allah an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma ala al kafirin za su ce Allah ya haramta su tunda sun tambayi ruwa ko kuma da wani abu to kenan jinsin abu bi sun ka tambaya sai sun ka ce inna allaha harramahuma Allah ya haramta ruwan da kuma wani abu wanda ba su ba jinsin waɗanda abubuwa guda biyu alal kafi daga kafirai kenan nan sai zama to nan hali ake nufi ba wai ana nufin ba hali irin wangar shari'a don an riga yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna babu zancen haza wannan haramun ne wannan halas ne domin an riga an yi ta kali to yan uwa musulmi lokacin mu ya karato kuma insha Allah ta'ala dan muka zo karshen wannan darasi sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya bamu iko kuma ya bamu dama abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh